بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shin yaddar Allah madaukakin sarki a wannan safiya wacce take daidai da goma sha biyar ga watan muharram alif da ɗari hudu da arba'in da takwas a lissafin hijira wanda kuma yake daidai da talatin ga watan shida miladiya shekara dubu biyu da ashirin da shida muke ɗorawa a cikin karatunmu da muke a cikin littafin umdatul ahkami littafi wallafar الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله muna karatu a cikin hadisi na farko a hadisin umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innamal a'malu bin niyyati وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه يومنا مجلس نشدا وندا زام الدورة akan gabar fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijirarsa ta kasance cikin niyyarsa da manufarsa hijira ce zuwa ga Allah da manzansa to za a irga masa hijirarsa wajen sakamako da biya a matsayin hijira wacce aka yi ta zuwa ga Allah da manzo wa man kanat hijratuhu ila duniya wanda kuma hijirarsa yayi ne zuwa ga wani abun duniya yusibuha da yake marmarin zai samu aw imra'atin ko yayi ne don wata mata ya tazawwajuha da yake marmarin zai aure ta hijiratuhu ila ma hajara ilahi to hijirarsa za a mayar da hukuncinta da sakamakonta zuwa ga abin da ya yi hijira dominsa to a majalisunmu na ƙarshe zama na biyar mun yi magana akan hijira da abin da ake nufi da hijira a musulunci shine barin garin kafirci ko ƙauracewa garin kafirci zuwa garin musulunci domin tsira da addini kuma na yi bayani a kai daidai gwargwado da misalsalu wala'alla yadda za a iya fahimta a wancan zama abinda za mu ɗora a kai a yau shine da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga duniya ne da yake so ya cimma ita wannan hijira duk hijirar da aka yi ta da ma'anar hijira ta musulunci ƙauracewa garin kafirci zuwa garin musulunci don tsira da addini to irin wannan hijira ibada ce akwai hijira wacce ba ta ibada ba hijirar da mutum zai yi ko dai hijira saboda sha'anin karatu ko hijira saboda sa'anin aikin gwamnati ko hijira saboda neman kuɗi ko wasu dalilai cikin dalilai na rayuwa su sa ya bar wani gari ya koma wani gari kuma garin da ya bari ba gari ne na kafirci ba garin da ya koma ba wai gari ne na musulunci don ya fi garin da ya bari addini ba sannan kuma ba lallai ne ya kaura don gudu don gujewa da tsira da addini ba to irin wannan hijira ba hijira ce ta ibada ba don haka ba ta daga cikin hijira da ake magana a kanta a wannan karatu ana magana ne akan hijira wacce aka yi ta saboda wato tsira da addini to wannan hijira ta zama ibada idan kuwa ibada ce to ba hijira kadai ba duk wani aiki ko wani zance wanda ake yinsa ibada ne ana yinsa ne domin neman ladan da ke wajen Allah ana kwaɗayin rahamarsa ana gudun azabarsa to wannan aiki ko wannan zance ba a yinsa sai saboda Allah duk wanda ya yi wata ibada ba saboda Allah ba ko dai ya zama mai riya wanda mun yi magana akan wannan niyya ko wannan manufa a farko-farkon karatu yayin da muke magana akan niyya to dukkan wanda manufarsa ta ibada ta zama tariya ibada ce yake amma so yake ya samu yabon mutane ko so yake ya samu ambaton mutane ko so yake abin kirki wa mutane kuma wannan aikin ibada ne kamar sallah kamar azumi kamar umra kamar hajji kamar zikiri kamar karantaswa karatun alkur'ani da sauransu ya zama so yake ya samu yabo ya samu ambato ya burge to wannan shi ake cewa riya ko a aikace ake yi ko da baki ake faɗa in dai mutum ya yi don irin wannan manufa to ya yi riya domin waɗanda zai burge ko yake son su ambace shi ba su da lada a tare da su ba su da rahamar da suke rabawa sannan ba su da wuta a tare da su ba su da zunubi da suke rubutawa Allah ne yake mallake da wannan da haka dominsa ake ibada kuma dama ana yin ta ne don kwaɗayin rahama da tsoron azaba to duk wanda kai dominsa wanda babu rahamar a hannunsa babu kuma azabar karkashin ikonsa to ka fi satar da mamallaki shine Allah shi yasa yazo a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yana cewa ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya aikata wani aiki sai kuma ya hada ni da wani a cikin wannan aikin to na bar shi da shi da wannan shirka ta sai je karata wato in ka jawo wani Allah ka saka a cikin bautar da ake yi don Allah to shi Allah zai jaye kuma ka fusatar da shi sai a waye gari wanda ka yi dominsa don ka daɗaɗa masa ko ka faranta masa ko ya ambace ka sai ya zama shi ba shi da ikon ya biya ka kuma Allah ya saki al'amarin tsakaninka da shi sai ya zama ka yi asarar ibadar to ba ta tsaya iya nan ba Allah ya yi fushi domin ba ya son a haɗa shi da wani don babu wani irinsa babu wani tamkarsa sai ya zama a bayan mutum ya yi asarar wannan aiki sannan kuma ya jibga wa kansa zunubi wadda yake kunshe da fushin Allah maɗaukakin sarki to wannan dangane da aiki na riya kenan to sai wannan hadisin sai ya taɓo wani ɓangare wanda shi kuma ba riya ake ce masa ba shine aiki na ibada domin neman duniya har yanzu ina so mu fahimta cewa wannan hadisin yana magana kan ibada ne duk abin da dama ba na ibada ba ne to wannan sai mutum ya karata dama ba ibada ba ne duk abin da dama ba bautar Allah ba ne wata kwalliyarka da za ka yi wani ado da za ka yi wani gini da za ka kyankyara saboda kai ƙwararre ne a gini ka ƙware a yin fenti a'a ka ƙware a tukin mashin ka ƙware a tukin mota a'a ka ƙware a iya kaza karya hula ka ƙware a wanki da guga duk wani abu wanda dama ba ibada ba ne harka ce ta rayuwa to wannan dan kayi dan ayabe ka ba wani abu wani dama ba ibada ba ce ba ruwan Allah dama a ciki balle ya kushi sha'aninku ne na rayuwa in ka in ka in ka in ka burge wanda ka karya hula domin ta ya rage naka in ka burge wanda kai masa gini don ya ga gini yayi kyau ya biya ka da kyau kana so a dinga yabo duk wanda ya zo cewa cewa ya gina wannan a cewa na ne yayi kana jin daɗi to dama ba ibada bane kai da masu yabo kai da masu biya in na biya ne amma idan ibada ne abinda ake yin sa don Allah ba a yin sa sai saboda Allah to kar ka yadda wani ya samu rabo a cikin niyyarka to daga cikin abin da za a kiyaye a cikin ibada in ban dariya to kuma a kiyaye niyyar neman duniya shine faɗinsa wa man kanat hijratuhu ila duniya duk wanda hijirarsa ta kasance zuwa duniya ne ba zuwa ga Allah da manzo ba hijira ce ibada amma sai yi ta don neman duniya to wannan shine irin wanda ya yi domin ya samu duniya ya ƙaura ne misali a wancan lokacin hijirar daga makka ne zuwa madina sai tashi ya ƙaura daga makka zuwa madina ya shiga cikin ayari da tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma tawagar da ta bi bayansa daga baya amma abin da ya mai da shi garin madina saboda hidimarsa ta kasuwa abin da ya mai da shi garin madina saboda shi ƙwararren masaƙi ne kuma ya ga can ana ana ana ana yayi rigar saƙi sai ya zama abin da ya mai da shi ba shi ne abin da ya mai da manzan Allah masu sulama abin da ya mai da shi ba shi ne ya mai da sahabbai masu kyakkyawan niyya ba shi ga abin da ya kawo shi to shi da ɗayan aumira'atin ya tazawwaju ha da wanda ya hijira don wata mata da zai aura ba komai ya sa ya hijirar ba sai dalilin wata mata akwai wani wanda wannan hadisin kai tsaye da shi ya yi magana har ya shahara da muhajiru ummi kais daga cikin masu hijira akwai wani wanda ya sulala ya lallaba shi ma ya tafi don wata mata a garin madina ana ce da ita ummu qais domin ta yaje saboda ya samu damar aurenta a can iya wannan ce abin da ke niyyarsa ana tsira da addini shi kuma abin da ya kai shi ya dace da auren ummu qais sai ake ce masa muhajiru ummu kais wadda ya hijira domin ummu kais ga sunan suna tafiya wannan a raƙumi wannan a doki wannan a jaki wannan da kafa wannan mai hijira Allah da manzo wannan mai hijira ummu kais manufa ta bambanta su don haka sakamako ya bambanta su wannan kuma yana cikin yaddar Allah domin yayi domin Allah wannan kuma yana cikin fushin Allah domin yayi ne don neman duniya kuma abin da ba a yi sai domin Allah don haka wannan gabar ta yau tana gwada mana dukkan wanda ya ibada domin neman duniya ya je masallaci don ana raba wani abu ya je aikin hajji don ana samun wani abun duniya ba don ya yi aikin hajjin ba ya yi umara don ya samu wani abin duniya ba don ya bauta wa Allah ba ya yi azumi don ana kyauta wa masu azumi ba don ya samu ladan da ake samu a azumi ba ya nemi ilimi don ya samu kuɗi ba don ya ƙara masa tsoron Allah ya sauƙaƙa masa hanyar shiga aljanna ba ya karanta alƙur'ani ko ya haddace alƙur'ani domin ya samu abun duniya ya ƙware a karatun alƙur'ani babban burinsa ya shiga musabaka ya ci mashin ko ta ci keken ɗinki wannan shine babban burin ba don ya zama masa dalilin tsira duniya da lahira ba to wannan shine bawan dinare wannan shine bawan dirhami da ya zo a cikin wani hadisi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس إذا شيك فلا انتقش يتي يتي تر يا شقا أكو يا لالتي باوان دنيا باوان ديناري bawan dirhami bawan riga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta isa wanta kasa wannan ya shiga aku ya lalace idan shi kafalanta kasha kai in ya taka kaya kar Allah ya bashi ikon cirewa kar Allah ya raba shi da ita tunda bai yi wannan tafiya domin Allah ba in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita sai ya bayyana ta yadda ake gane shi me yi don neman duniya in u'tiya radiya in zai samu duniyar to zaka ganshi a gaba gaba zai yadda ya sha kowace wahala ta ibada idan zai samu duniyar da yake tsammani a cikinta wa in lam yu'ta sakhita idan kuma ba za a ba shi duniya ba to sai ya fushi ma'ana za ka ga lalacinsa za ka ga gazawarsa za ka rena masa idan baya samun komai to alamar mai kwaɗayin duniya a cikin ibada shine wanda idan Allah ya jarraba cikin wannan ibada akwai ɗan wani abu da ake samu ai Allah bai hana samun duniya a cikin ibada ba bai hana ba amma dai ta zama ibada kar manufar ta zama duniyar ne ai Allah ta'ala ya ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi a cikin aikin hajji ko umara babu laifi ku nemi wata falala daga ubangijinku na ba laifi ku nemi wani arziki ku nemi wani abun duniya amma idan abun duniyar zai bi bayan kyakkyawar manufa ne to yadda za ka gane wanda abin duniya ya riga da ya masa tasiri a cikin ibada shi ne kazar-kazar ɗinsa idan zai samu ne amma idan ba zai samu ba za ka ga uban lalaci za ka ga gazawa ta wannan ya gwada niyyarsa ta riga ta zama domin abin duniya annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake kwadaitarwa dangane da masallaci sai ya ambaci wani misali yana kwadaitarwa akan kiran sallah da kuma sahun gaba kiran sallah ba wai yin ladanci ba a ce da an yi kiran sallah kana masallaci kuma a ce idan za a yi sallah kana sahun gaba sai ya ce da kun san alherin da ke cikin kiran sallah ma'ana amsa wa masallaci lokacin kiran sallah rashin makara da kuma kun san alherin da ke cikin sahun gaba diddai kaga kwadaitarwa ne akan zuwa da wuri yace da a ce mutane sun san alherin da ke cikin kiran sallah sun san alherin da ke cikin sahun gaba to da sun yi gaggawa sun riske su ko da kuwa da jan gindi ne a wani misali sai annabi salama yake cewa da a ce mutane sun san abin da ke cikin sallar asuba da abin da ke cikin sallar la'asar ko da a ce sun san in sun zo za a ba su wani tantakwashi in sun zo za a yi rabon nama za a rufe kofa don mai fita za a bashi duk mai fita za a bashi ko duk mai shiga za a bashi ta ce to ta kaga hanzarinsu da rawar kafa da sun zo ko da ku da gasa ne kuma haka ne da a ce a masallaci za a ce wani alhaji zai rika bullowa yana raba kudi ko sallar asubar nan mai wahalar sha'ani a ce idan an idar da sallah ko wani alhaji yakan bullo sai ya raba kudi naira dubu biyar biyar duwar da ya samu sallah to da za ka ga masallaci sai ya ninka adadin da aka saba zuwa tashi a bacci a firgice gaggawa zuwa masallaci musamman ranar da aka san cewa ranar aka fi tsammanin alhaji zai zo to abin da yake wajen Allah ai ya fi wannan ba za ma ka kwatanta shi da wannan ba to mai kyakkyawar manufa wadda ya nufi Allah shi ne yake samun ladan da ke wajen Allah amma wanda ba shi da kyakkyawar manufa ya zama iya bukatarsa duniya ce to wannan shi ne yake takaitawa kansa samu a wajen Allah to shi ne annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya yi hijira domin zuwa don duniya da yake so ya samu ko wata mata da yake so ya aura wanda ita ce manufarsa ta duniya to hijirarsa tana komawa zuwa ga abin da ya hijira dominsa mana wadda ya hijira domin Allah da manzo a hijirarsa Allah ya karbe ta kenan amma wanda ya hijira domin duniya to Allah bai karba ba kuma bai yadda da ita a matsayin hijira ba idan ya samu abin da ya je nema ya tafi dominsa na duniya to ita ce ribarsa amma fa yana tare da fushin Allah domin ya yi aikin da ba a yi sai domin Allah idan bai samu abin da ya je nema ba to ya yi biyu babu ba ruwan Allah da shi kuma ya yi asarar abin da ya kai shi to kada mumini ya yi wasa da wani aiki na ibada ya sanya wata bukata ta duniya a cikinsa zai yi asarar aikinsa kar mu jira na gobe kiyama gaba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da mu aka yi sallah da mu aka yi azumi da mu aka yi karatun alkur'ani da mu aka yi aikin hajji da mu aka yi aikin umra da mu aka yi zikiri da mu aka yi wa'azi da mu aka yi karatu amma kaga ana raba ladaddaki ga abokanka da kuka yi wannan aiki tare amma kai baka samu ba kar mutum ya kuskure je lahira ya samu kansa a cikin wannan hali duk wahalar da ka sha duk lokacin da ka bata ibada idan baka nufi Allah ba Allah ba ruwansa da ladanka Allah maɗaukakin sarki zai ce ka tafi zuwa ga wanda kai domin sa yau idan yana da shi ya sallame ka kuma a ranar da kowa yake neman yardar ubangiji a ranar da kowa yake neman ciko na lada a ce mutum abin da ya yi ma ba a karɓa ba balle maganar ciko a ce ubangijin da kake neman ya maka magana ya yi fushi da kai to mutum kada ya fatar haka kuma irin wannan yana hana jin ƙanshin aljanna in ban da ma cewa ba a karɓa ba za a tura maka aniyarka da wadda ka yi dominsa yana hana jin ƙanshin aljanna kamar da ya zo a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya nemi ilimi man talaba ilman mimma yubtagha bihi mimma yubtagha bihi fadlullah ko mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li ardin min ad-dunya lam yajid ra'ihatal jannah duk wanda ya nemi wani ilimi irin ilimin da ba a nemansa sai saboda Allah ilimin alkur'ani ilimin hadisi ilimin fikihu ilimin addini ba a yinsa sai saboda Allah don tsira da addini don gamuwa da Allah lafiya amma ilimin da dama ba don Allah ake yinsa ba ilimin lissafi ilimin turanci ilimin technology ilimin wane ne dama ba don Allah ake yin sa ba ana yin sa ne don sana'a kamar mai koyon gyaran mashin ne ko mai koyon gyaran mota ko mai zuwa koyon gini haka ɗaya suke da mai koyon ingilishi da mai koyon abinan harkar technology amma in dai koyon ilimin addini ne to shi domin Allah ake yinsa sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ya nemi ilimi irin ilimin da neman yardar Allah ake da shi amma shi bai yi ba illa li'aradin min ad-dunya sai dan ya samu wani abun hasafi na duniya to ba zai samu ba zai ji kanshin aljanna ba lam yajid ra'ihatal janna ba zai ji kanshin aljanna ba to kun ga ba iya hijira ba kenan ilimi ma na ciki to haka sauran ibada tana ciki in dai mutum yayi don neman abun duniya ne yayi to ba zai ji kanshin aljanna ba to shi yasa mu gyara niyoyinmu da manufofinmu abin da muka san cewa domin Allah ake yin sa yi shi domin Allah kar mu marmarin cewa a ganmu shi yasa munafikai ba sa zuwa sallar asuba ba sa zuwa sallar isha a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda sallar asuba a cikin duhu ake yin ta sallar isha a cikin duhu ake yin ta yar a ci falfalce akan kunna babu haske da haka za a yi sallar asubar a idar ba a san suwa ne ne a masallacin ba sai kawai sanayya irin ta an saba ko rufu karkewa ne yana nan da haka munafukai da suka san cewa a duhu ake asuba ba za a gansu ba za a san sun zo ko ba su zo ba a duhu ake isha ba za a san sun zo kuma su zo to ba su zuwa shi sa suka zama salloli a mafiya daraja a masallaci asuba da isha to kaga duk wanda so yake a ganshi ya zo ya yi asara ya yi kama da munafiki gurin ibada so yake a ganshi ya zo to wa yake roll call din wa zai ɗau sunanka wa yake da ikon biyanka to shi yasa mu sabarwa zukatan mu yi domin Allah duk abin da zamu yi idan na ibada ne mu yi shi domin Allah tsantsa kar mu sa dan adam a ciki ko namiji ko mace babu wanda zai iya biyanka ibada Allah ne kadai zai iya biyanka ibada kuma kar ka kuskura ka yi ta kai asararta ka yi kokari ya zama ka ci ribar ibadarka ko ta aiki ne ko ta magana ce wannan shine karshen wannan hadisi kuma karshen tattaunawar mu akan wannan hadisi mun tsawaita tattaunawa a kansa saboda malam ya bude da shi don kasancewar hadisi ne da yake jagora na duk abin da za ka karanta nan gaba ai littafin tsarki malam ya bude amma kuma sai ya kawo wannan hadisin na niyya saboda me saboda ya tsarkake maka zuciyarka tsarkin farko kenan a tsarkake ma zuciya a tsarkake maka niyya gabanin kowane tsarki to shi yasa hadisi yana da yan matsaloli muka tsaya muka yi su dalla dalla idan mutum ya samu wannan tarbiyyar ya samu wannan fahimtar ya gyara zuciyarsa ya gyara zama to duk karatun da za a yi nan gaba zai masa amfani amma idan mutum zuciyarsa ba ta da kyau yana da mummunan zuciya to duk karatun da aka yi ba zai masa amfani ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya ilimi da muke karantawa mai amfani ne a gare mu Allah ta'ala ya amfanar da mu da dukkan abin da muka sani na addini Allah subhanahu wata'ala ya sa ayyukan mu karbabu ne Allah ya tsarkake mana zukatanmu daga riya da neman duniya cikin dukkan abin da ake yin sa domin Allah هذا وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصفك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله